wanda ya kaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau 23 ga watan Rajab lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 Allah madaukakin sarki ya kaddara ci gaba da darasinmu cikin wannan masallaci at riya nuna ayyuka mutum ya aiki don a gani ba don Allah ba wato ya yi riya da ibadar da yake yi da kuma dukkan abin da ake yin so duk ibadar da ake neman kusanci da Allah da ita sai mutum ya nufaci mutane wannan ƙaramar shirka ce faman amila ibada duk wanda ya aikata ibada au ƙurba ko wani abu na neman kusaci da ubangiji ƙasa da bihalla wannasu kuma ya yi nufin allah da wannan aikin da mutane ya yi don allah kuma ya yi don mutane su gani fahuwa mushrikun shirkan asgar wannan mushriki ne wacce take ƙaramar shirka ita ƙaramar shirka ba ta fitarwa a addinin musulunci amma dai tana ɓata wannan aikin gabaki ɗaya in ka je ka gobe kiyama ba za ka gan shi ba a cikin mizanin ayyukanka to kaga kayi amilatun nasi ba kenan kayi aikin banza kayi wahalar banza saboda haka ka nisanci wannan domin aikinka ya kubuta ka samu tsira gobe kiyama wa amaluhu zalika habitun wannan aikin da kai kai nuni da shi dan a gani bacacce ne mardudun alaihi za a mayar maka ba a bukatarsa wad dalilu ala zalik dalili akan haka قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin abin da ya rawaito daga Ubangijinsa wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka fil hadithil kudisi a hadisin kudisi ana agana shuraka wa ani shirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Qudsi Allah yake cewa ni na wadatu daga mushrikai daga barin shirkarsu man amila amalan asharaka fihi ma'i gairi duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya hada ya taranyanta Allah wato ya hada wani da ni a cikinsa inji Allah taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da shirkarsa duk wanda ya aikata wani aiki ya haɗa wani da ni a cikinsa wato yana yin don Allah kuma don wani ya gani to zan bar shi da shirkarsa Allah ya ce baya buƙatar wannan aikin sai bar wa wancan ɗin rawahu imamu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin muktasar muslim saboda haka aiki so ake kayi shi tace dan Allah alalillahi dinul khalis tacaccen addini na Allah ne Allah ya fi son tacaccen addini kada ka haɗa Allah da wani ka kaɗaita shi cikin komai gobe kiyama ma za a ce wanda suke yin aiki don riya ku tafi wajen waɗanda kuke nuna musu a duniya hal tajiduna inda hum jaza shin za ku samu sakamako a wajensu duk wanda kake aiki don shi sai a ce to je ka wajensa za ka samu sakamako kaga ba za ka samu ba kaga aikinka ya tafi a banza kenan to ka tsarkake niyyarka kai aiki don Allah. Saniyan na biyu, wa min aktaris suwar shirkil asgar almuntashiratul yau yana daga mafi yawan hoton ko mafi yawan yadda ake shirka ƙarama wacce ta yaɗu a wannan rayuwar ta yau shine alhalifu bi ghairillah rantsewa da wani Allah ƙaramar shirka ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairillahi faqad asharaka duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka ƙaramar shirka wanda ba ta fitarwa daga addinin musulunci amma dai aikin wannan aikin ya lalace ba za ka same shi ba a cikin kundin ayyukanka gobe kiyama kaga ka ɓata lokacinka ka ɓata komai naka kuma gobe kiyama ka tashi ba nauyi ka kayi hasara wannan hadisi rawahu imamu ahmad imamu ahmad ne fitar da shi sahihul jami in an duba sahihul jami za a bada same shi lambar hadisi na 6,204 wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala ku saurara faɗa kika ji inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah ko ya shiru rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi fala yajuzu lil muslim baya halasta ga musulmi an ya halifa bi ghairillah ya rantse da wani Allah hatta laulam ya qasid ya qasid ta'zim al mahaluf mahalufa bihi koda har koda bai yi nufin girmama abin da ya rantse da shi din ba ba da nufin girmamawa bane ya saba a al'ada kawai haka ake yi, to, musulmi baya halasta ya yi irin wannan rantsuwar. Shi musulmi sanda shi ake yi, ya dawo abin yadda shari'a take so, kamar yadda musulman farko suka yi, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo ya same su akan wasu ɗabi'u, sai ya sanja su ya dawo da su kan ɗabi'u na musulunci. duk ɗabi'ar da ta saba wa musulunci sai aka sanja su aka sanja waɗannan ɗabi'un su ma mutanen suka sanju suka juya suna kallon a ce yamma suka dawo suka kalli gabar ko suna kallon wani waje kudu suka dawo suna kallon arewa suka dawo suka kalli kudu misali sanja su ake to kai ma ɗabi'unka munana sanja su ƙoƙarin sanja su za ka yi karkace ka tashi ka ga iyaye da kakanni suna yi eh idan kai haka bal wajadna aba'ana ala ummatin ko ka samu iyayenka da kakanni ne suna yi kai ma kake yi to ba a addini da na samu ana yi shi yasa nake yi ana yin addini ne da abin da ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa dubun dubatar mutane suna aikata irin wannan to kai karkai wa hatta law kana man yahlifu bihi nabiyan har ma dai wanda zai rantse da annabi ba a rantsewa da annabi amma wannan ya yi yawa a bakin mutane don Allah don annabi duka ba a yin wannan don Allah kaɗai ake cewa idan ka faɗa sai a ce a ai ba kwasan annabi ne to annabin ne da kansa ya ce kar ai haka kai da kake son annabi eh rantsuwa da magiya ko to sai kaga mutane suna irin wannan rantsa-rantsa da magiya dan Allah dan annabi kuma annabin ne da kansa ya ce kar a ce dan annabi a ce dan Allah wani zai iya ce maka ai tawadu'u ne ko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shari'a cewa aka ce ka tsaya inda aka umarce ka da inda aka hane ka karatun yana cikin ahalari wa ya kifa inda amrihi wa nahayihi ka tsaya inda aka umarce ka da inda aka hane ka duk inda shari'a ta ce ka tsaya a nan to ba a so ka wuce duk inda shari'a ta ce ka wuce ba a so ka tsaya in ka ɗauki karatun fatiha a sallah aka ce dole sai ka karanta fatiha kafin ka karanta sura sai shi kuma wani ya zo sai ya karanta sura ya karanta fatiha yaya sallar ta yi ya akasa ko ko kuma aka ce a kabbara harma ake farawa ya ce a shi kuma tahiya zai fara kaga bai yi ba duk inda shari'a ta ce ka tsaya to so ake ka tsaya aka ce kai raka'a biyu a sallar asubahi to biyun nan ake so ka yi kuma ka bayyana karatu kai yadda shari'a ta ce haka ake so ka yi a sallar azahar da la'asar aka ce furfudi za ka yi furfudin nan nan ake so ka yi sai dai in na filfilu ne za ka yi sauran za ka cike to karka ƙetare inda aka ce da aka zo aka yi maganar wuturi za a iya wuturi da kaza da kaza da kaza aka faɗi mara to so ake ka tsaya inda aka ce to annabi da kansa ya ce kada ka rantse da kowa sai Allah aurajilan salihan ko kuma ka ga mutum yana rantsewa da wani mutumin kirki da ya aminta da shi yana kallon mutumin kirki ne sai yake rantsewa da shi to duka shari'a ba ta yadda ba kama la yajuzul halifu halifu bil ka'aba kamar yadda baya halasta mutum ya rantse da ka'aba sai dai ka rantse da ubangijin ka'aba ka ce wa rabbil ka'aba kana rantsuwa da ubangijin ka'aba amma kada ka ce ka rantse da ka'aba ba a rantsewa da ka'aba wala bil amana ko na rantse da amana ba a rantsewa da amana amana aiwatar da ita ake rike ta ake kiyaye ta ake bayar da ita ake wala bi sharafi karka rantse da wani abu mai daraja ba a rantsewa wala bi hayati fulanin ba a rantsewa da rayuwar wane na rantse da rayuwar wane ba a yi kowaye shi wala bi hayatihi ba a bi hayati nabiyin ba a rantsewa da rayuwar annabi amma shi Allah yana iya rantsewa da komai Allah ya rantse da rayuwar da annabin ko Allah madaukin sarki ya rantse da rana ya rantse da me ya rantse da lokaci ya rantse da hantsi ya rantse da abubuwa da yawa su walfajiri wallaili wadduha washamsi duka wannan rantsuwa ne Allah yake yi to shi Allah yana da iko ya rantse da komai a cikin halittunsa amma kai an hana ka ka rantse da kowa sai da Allah da kowa an hada an hana ka ka rantse in ka rantse da wani Allah ba Allah ba wani karan kayi shirka wani karan kayi haramun saboda haka ba a rantsewa da rayuwar annabi, awwaliyin ko rayuwar wani waliyi da kake ganin waliyi ne, wala juzul halifu bil aba'i, baya halasta a rantse da iyaye, ka ce ka rantse da babanka, ba a yi, walal ummahat ko ka rantse da mahaifiyarka, iyaye mata duka ba a yi. wala bil waladi ba a rantsewa da ɗa, ka rantse da ɗanka ba a yi, wala bir asil aulad ba a rantsewa da kan yara, wala bi barakati fulan ba a rantsewa da albarkar wani eh ba a neman abu dan albarkar wani ba a yi sai a ce su ce a ba su dan albarkar kakansu to wa ya ce kakansu ne ta ina za su iya irgowa nasabar har su kai ga gare shi idan suka ce su ahalil baiti ne su ahalil baiti ma an haramta musu cin sadaka to su kuma karban sadakan ma suke sadakar ma karbanta suke su fake da wannan su ce a basu dan kakansu to ba a rantse ba a ba su ba sa ma cin sadaka a halil baitin to sai su haƙura kenan ko fala bi barakati fulanin ba a rantsewa da albarkar wani wala bi muqamihi ko matsayinsa duk ba a rantsewa don wannan kullu zalika haramun duk waɗannan da muka lissafo haramun ne wa inna ma ya juzu faƙad alhalifu billahi ta'ala kaɗai abin da ya halasta shine a rantse da Allah maɗaukakin sarki wa asma'ihi a rantse da sunayen Allah Allah yana da sunaye to a rantse da su wa sifatihi ana rantsewa da siffar Allah ina misali alƙur'ani siffar Allah ne maganar Allah ne ana rantsewa ana iya rantsewa da alƙur'ani na rantse da alƙur'ani amma ba a rantsewa da annabi ba a rantsewa da wani salihin bawa ba a rantsewa da kowa da komai face sai da Allah wa man waqa'a khata'an fi shay'in min hadhihi al-ayman al-muharrama fa alayhi an yaqula la ilaha illa Allah duk wanda ya afka cikin kuskure cikin wani abu daga cikin waɗannan rantsa-rantse wanda Allah ya haramta to wajibi ne ya ce la ilaha illallah jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah ku jaddada imaninku da faɗin la ilaha illallah in kai wani abu wanda kake ga kamar zamewa ne sai ka ce la ilaha illallah ka sake jaddada imaninka saboda haka wa yastaghfirullaha sannan ya nemi gafara ubangiji wa ya tuba ilaihi ya tuba gare shi wala ya uda limithli hadha kuma kada ya koma a irin waɗannan aikace-aikace rantsa-rantse wanda shari'a ta hana. Faƙar ƙala sallallahu Alaihi wasallam, haƙiƙa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man halafa, faƙala fi halafihi billata wal uzza falyaƙul la ilaha illallah. Duk wanda ya rantse, a rantsuwarsa sai ya ce, Ya rantse da lata da uzza. to ya ce la ilaha illallah lata da uzza gumaka ne ba sa amfanarwa ba sa cutarwa wani salihin bawa da za ka kira shi ba zai amfanar da kai ba ba zai cutar da kai ba haka duk wanda kake kyautata masa zato cewa mutumin kirki ne to baya cutarwa baya amfanarwa ba shi da ikon wannan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi daraja shi ma Allah maɗaukakin sarki bai ce a rantse da shi ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a rantse da shi ba ba a rantsuwa da shi amma masu bararmu cike suke da rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutanenmu a ƙasar Hausa cike suke da rantsuwa da annabi sallallahu Alaihi wasallam, in an gaya musu sai su ce wai ba a san annabi ne, alhali kuma annabi ne da kansa ya hana, to idan ka ƙi ji ba za ka ƙi gani ba, an faɗa maka ka ƙi yadda gobe kiyama za ka je a gwada maka a maka rwandin a dawo maka da karatun da irin waɗanda suke faɗan cewa ba a haka a ce an kafa maka hujja amma ka ƙi yadda to yanzu kan ai za ka yadda gani ya koriji saboda haka yi ƙoƙari ka ga cewa ka tsaya a inda shari'a ta ce manzo Allah ya ce man halafa bi ghairillahi faqad asharaka duk wanda ya rantse da wani Allah wani Allah duba wannan Allah juye wannan kalmar wani Allah duk wanda ba Allah ba ka rantse da shi to kayi karamar shirka to ka yadda kai karamar shirka dan a baka kuɗi ka yadda dan a baka matsayi ka yadda dan a kwace ka to saboda haka wannan aikin naka babu shi in za ka yi bara kai mai bara ka ce a baka fi sabilillah a baka dan Allah a taimaka ma kana da bukata ita kanta barar ai ba ta halasta ba kai tsaye kai ta roƙo kai ta bara sai da bin wa'yansu ƙa'idodi da sharuɗa cewa lalle kai mabukaci ne sannan kuma kana neman abin da za ka tsayi da rayuwarka da shi to in ka samu sai ka kame to amma za ka ga wani ya samu ya samu ko ta samu in ka bibiye su sai ka ga suna da awaki da shanu kai mai bayarwan ma ƙoƙari kake yi ka bayar to amma ba za su kame ba saboda sun ɗauka sana'a ce sai ka je gobe kiyama ka ga duk fuskarsa a yayyage babu nama duk wanda ka ga fuskarsa a yayyage ba nama to dan maula ne dan bara Allah maɗaukin sarki ya kama na ɗauki saboda haka wannan hadisi wanda ya ce duk wanda ya rantse da lata da uzza ya ce la ilaha illallah imamul bukhari ya fitar da shi wa aidan hunaka alfadun sannan akwai wasu lafuza shirkiya wanda suke na shirka ne muharrama wanda aka haramta su ya takallamu biha kathirun minan nasi da yawa mutane suna wato amfani da waɗannan suna aiwatar da su a maganganunsu wayas tashalunaha suna suna kururutawa suna ɗaga muryoyinsu da wannan mithla qawli ba'dihim misalin fadin sashin su tawakkaltu ala Allah sai kaji mutun yace na dogara ga Allah wa alayka da kai sai ka ce wai ka dogara ga Allah da kuma kai ko kuma wani yace ba ni da kowa sai Allah sai kai ka sanya Allah kini kenan a'a au qawlin ko kuma laysa li illa Allah wa anta kamar yadda na faɗa wani sai ya ce, Ni fa ba ni da kowa sai Allah da kai, na dogara da Allah na dogara da kai, a aduwanin laifi ne. Au, laulallaha, ba don Allah ba wa fulanin da wane, duk wannan ba a so a faɗa. Wahaza, wannan minallahi wa minka daga Allah ne kuma daga kai. Allah ne ya mun sannan kuma da kuma kai a'a kar ka faɗa haka au Allahu li fis sama wa anta li fil ardi ko kuma mutum kaji ya ce ina da Allah a sama kuma ina da kai a ƙasa shi ɗin ka haɗa shi da Allah kenan kana gwada matsayin su ɗaya ne ko da ba haka kake nufi ba to ba a so kai haka kullu hadhihi alfazun shirkiyya Malam Ibn al-Qayyim ce duk waɗannan lafuza ne na shirka, la ya juzu talaffadu biha baya halasta a ringa lafazi da su, au bima yumathiluha fil ma'ana ko da abin da zai yi kamanceceniya da su cikin ma'ana. Qala sallallahu alaihi wa sallam banza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan kada ka ce Allah ya so wane ma ya so, a'a, walakin ƙulu ma sha Allah sun masha a fulan, ka ce Allah ya so sannan wane so sai ka saka wannan kalma ta sannan na dogara ga Allah sannan na dogara ga kai a wajen Allah nake nema sannan a wajenka to wannan shine ba kai kuskure ba amma ina nema a wajen Allah ina nema a wajenka a wajen Allah da kai a'a kamar ka haɗa allah da wancan ɗin duk matsayinsu ɗaya kenan ko da a zuciyarka ba haka kake nufi ba to lafazin ma ka kauce akwai ilimin ma'ana zaɓar ma'ana zaɓar kalma a wajen magana in za ka yi magana da ubangijinka akwai kalmomin da za ka zaɓa na sha faɗa almajirai masu addu'a wanda suka ɗauki addu'a sana'a in aka je aka ce akramakallahu a sama addu'a sai ka je yana cika baki na ce za a gaya wa Allah wai za a gaya wa Allah kamar wani abokinsa za ka gaya wa Allah ba ladabi za a gaya wa Allah a sai dai ka ce za a roƙi Allah ko Allah ya karɓa mana wannan tawadu'u kenan amma ka ce za a gaya wa Allah za a gaya masa dukka waɗannan lafuza ne waɗanda shari'a ta yi tsawa a kansu ana jewa mutum tsoro kar ya zame sai dai ka ce za mu roƙi Allah za mu je mu yi addu'a Allah da fatan Allah ya karɓa mana so ake ka kyautata fata a ubangijinka wannan kenan amma ka ce wai ina da Allah da kai a'a don ka gwada shi don ya baka mai kauri? A kana da Allah sannan kuma ina nema a wajen ka sannan dole sai ka kawo wannan kalmar sannan. To Allah maɗaukin sarki ya datar da mu, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم